الرحيم وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ba Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan dare na 14 ga Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1447 wanda ya yi daidai ga uku ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri da alkur'ani mai girma lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta saba'in da ɗaya mun shiga aya ta saba'in da biyu ba mu yi da sabayani ba lokaci ya kare don haka za mu koma kan aya ta saba'in da biyu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير
Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu wa hajaru wa jahadu إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا Allah madaukakin sarki yace waɗanda suka yi imani suka yi hijira daga makka zuwa madina wanda suka fakar da muhajirin waɗanda suka zo taso daga makka zuwa madina wallazina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd wannan sashen su awliya'u ba'd majibinta lamarin sashe ne ko kuma waɗanda suke gadon sashe ne ko kuma masu taimaka ma sashe ne ula'ika ba'dhum awliya ba malamai suka ce nan yana nuna gado wanda ya zama a farko wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya hada ɗan uwantaka tsakaninsu suke yi a da da annabi ya hada mutanen makka wanda suka taso suka zo madina da kuma mutanen madina wanda aka tarda ya hada yan uwantaka tsakaninsu me ya kasance sai da suka kai suna gadan junansu kinan nan allah ya raba tsakanin kafirai da mominai wajen bangaren alaka ula'ika ba'duhum awliya'u ba'd su masu imani kenan walladhina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay amma waɗanda suke basu yi imani walladhina amanu wanda suka yi imani sai suka tsaya inda suke cikin garin da suke ba tare da sun yi hijira ba akwai mutanen ƙauye wanda da suka yi imani da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai suka zauna inda suke ba su yi hijira ba to shine Allah ya ce walladina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay kenan ba abin da za ku nuna masu na kauna ko ku ɗauki dukiya wadda aka samu wajen yaƙi ku ba su ba su da ganima hatta yuhajiru sai in sun taso daga makka zuwa ko daga inda suke sun komo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam an je an yi yaki da su wa in istansarukum fi dini su waɗannan waɗanda suka yi imani suka zauna a ƙauyensu Allah ya ce wa in istansarukum fi dini in suka nemi taimakon ku a cikin addini fa alaikumun nasru za ku iya ku taimaka masu in ya zamana kafirai sun tunkaro su da yaƙi ko za su cutar da su to za ku iya ku taimaka masu ganima ne ba za ku basu ba kinan a wannan lokacin da aka yi wannan magana wa in istansarukum fi ddini fa alaykumun nasru za ku iya ku taimaka masu illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq sai dai in ya zama da akwai mutane wanda akwai alkawari na zaman lafiya tsakanin ku da su ko kafirai ne in ba su shiri da su to ba za ku tashi ku yaki wannan kafiran ba saboda kiyaye zaman lafiya da ke tsakanin ku da wannan kafiran shi ne yake nufi da illa ala ƙaunin bainakon wa bainakon mita waɗannan ba za ku tashi ku taimaka ma waɗannan ‘yan uwanku musulmi ba don a yaƙe su saboda zaman lafiya da ke da kwai tsakaninku da su ko da sun kasance kafirai Allah maɗaukakin sarki ya ce wallahu bima ta'maluna basir Allah maɗaukakin sarki mai gani ne ga abin da kuke aikatawa والذين كفروا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير
الله مدوكاكين سركي يتي والذين كفروا بعضهم أولياء بعض su kafirai makamnatan juna ne ko kafirai suna shugabantan junansu da junansu ko kafirai suna gadan junansu da junansu wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafirai majibintan lamarin juna ne illa taf'aluhu in ku musulmi ba ku aikata hakan ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina wadda take mai girma a ban kasa za a samu barna wadda take mai girma a ban kasa walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba su kafirai ko dai auliya uba ya zamo kafirai magada juna ne dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yarithul muslimul kafira wala al kafirul muslima musulmi bai gadan kafiri kafiri bai gadan musulmi saboda wannan hadithin sai abin da ake hakaituwa daga muawiya ibn abu sufyan wanda shi yana ga mu musulmi za mu iya mu gaji kafirai kafirai ne ba za su gade mu ba ya ce saboda mu muna auren mata na ahlul kitabi su kuma ba su auren mata namu kenan yayi kiyasi na auratakewa da ke da kwai tsakanin musulmi da ahlul kitabi da kuma gado to wannan kiyasi ne wanda aka samo shi daga wannan jil na sahaba wannan malamai ba su karbi wannan kiyasin ba saboda cin karo nashi da nasi kenan in ka kalli abin za ka ga kamar kiyasin yana da kyau muna auren matan ahalin kitabi ba su auren matanmu shin za mu iya mu gade su su kuma ba za su gade mu ba wannan shi ne abin da muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu ya tafi akai to amma malamai ba su karbi wannan kiyasi nashi ba saboda ya ci karo da faɗan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya ce la yarithu al-muslimu al-kafira wa al-kafiru al-muslima musulmi bai gadan kafiri kafiri kuma bai gadan musulmi idan in kafirai ya junansu ne wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd za su iya gadan junansu ya junansu in mun dauki awliya'u bi ma'ana wanda za su gadan junansu wani tafsirin cewa awliya'u su ne masu jibintar lamarin junansu kenan wajen taimakawa kafirai suna taimaka ma junansu ta junansu wanda ba za su taimaka ma wanda yake mai imani ba sai Allah ya ce illa taf'aluhu in ba ku aikata hakan ba shi mi kenan ya zama na kun sa kafirai suna gadon junansu kenan wannan tafsiri ne in ba ku bar kafiran nan ba su rinka gadan junansu da junansu ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina da barna mai yawa a ban ƙasa ko kuma illa taf'aluhu in ba ku aikata shi ba shine ya zamana yadda kafirai ke son junansu yadda suke kamnan junansu yadda suke taimaka ma junansu duk inda suke ko musulmi in ba ku yi irin nasu ba ku rinka ji da junanku ku rinka taimaka ma junanku ku rinka kawo ɗauki ga junanku takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina da barna mai yawa a ban ƙasa. Tsammaninku yanda Amerik ta taso don ta kare Isra'il ta ma shigan mata faɗa. Tsammaninku da a ce musulmi sun haɗa kansu su ma suka yi irin taso wadda Amerik ta yi ko da za ta ci gaba sai ta yi alfi hisab da abin da za ta aikatawa. To, amma mu mun shahara da watsar da junanmu. Kana makwabtaka da ƙasa wadda take ta musulmi, za a iya zuwa a bige ta ba ruwanka, za a ci zarafin ta ba ruwanka, za a tumbike shugaban ƙasanta ba ruwanka, kowa takan shi kawai yake. to wannan shi ya watsar da lamarinmu shi yasa ba mu da kalima ba mu iya cewa a yi a yi a bari a bari kenan sufa in ka kalli shugaba na amerika wanda ke tasowa ya kawo ɗauki akwai silatun rahim tsakanin shi da na isra'il zumunta ke da kwai tsakaninsu kawai kafirci ne ya hada su salamun salamun ala kufrin yuwahidu bainana fa ahlan wa sahlan ba'dahu bi jahannami kenan kafirci ne ya hada su suke taimaka ma junansu to ku da ke kan gaskiya ko musulmi me yasa bara da ku rinka ji da junanku ba kamar yadda kafirai suke ji da junansu shine illa taf'aluhu in ba ku aikata hakan ba irin yadda suka aikata takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir za a samu fitina a ban ƙasa da barna wadda take mai yawa kuma ai an samu haka ɗin lokacin da suke watsa ku su rarraba ku daula-daula ƙanƙana su hana ku ku haɗa kanku su kuma sun je sun haɗa kansu su haɗa ku ku yi tattali makamai wanda suke na ba da tsoro ne ko da ba a buga su ba su kuma su je su tanada to tabbas in dai habba ku yi irin yadda suke yi ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir fitina za ta kasance a ban ƙasa da barna wadda take mai yawa ga ta nan muna cikin ta wannan fitina ɗin da barna wadda take mai yawa والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan wajen aure annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fazawwijuhu in mutumin da kuka yarda da addinin shi da ɗabi'un shi masu kyau ya zo maku neman aure fazawwijuhu illa taf'alu illa taf'alu illa taf'alu in ba ku aikata hakan ba takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kenan in ya zama na mutum zai zo neman aure mutumin kirki ne yana da halin da zai aure ta ya rike ta ga addini to in ya zama da an ki aura mashi wannan kenan za a aura ma wani wanda ba irin shi ba wanda kuma bai cancanci ita wannan matan ba sai dan yana da matsayi ko yana da wani abu sai a bashi to sai kuma ai ta samun akasi ai ta samun rishin jidduwa ai ta samun rishin dacewa nan annabi ya faɗe shi ne wajen munasaba ta aure Allah maɗaukakin sarki kuma ya faɗe shi ne wajen munasaba ta musulmi su taimaka ma junansu.
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم
الله مدوكاكين سركي يتي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم Allah maɗaukakin sarki ce, wallazi na amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi waɗanda suka yi imani, suka yi hijira daga Makka zuwa Madina, suka rinka jihadi don ɗaga kalimar Allah suka tsare suka taimaka ma mutanen da suka taso daga makka zuwa madina shine awawu din Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mu'minai na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim ah ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim wannan su ne mu'minai wanda suke na gaske suna da yafiya da kuma arziki wanda yake mai girma ko mai karamci wannan za ku ga ayoyi ne wanda suke kama suna maimaituwa da juna wanda an faɗi irinsu sun wuce ake ƙara maimaita su wani lokaci yana zamowa maimai don ƙarfafa ma'ana in ba a samu abin da ke bambanta abin da ke baya ba da na gaba ula'ika humul mu'minuna haqqa muna ƙara maimaitawa duk lokacin da Allah ke sifanta muminai farkon waɗanda suke fara shiga su ne sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma a nan mun ji Allah ya sifanta wannan imani nasu da cewa imani ne na gaskiya wanda wata shakka ba ta shigo mashi sabanin wasunsu lahum magfiratun suna da gafara wadda take wa rizqun karim da arziki wanda yake mai karamci
والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم
Allah madaukakin sarki yace wallazina amanu min ba'du waɗanda suka yi imani tun kamun wannan lokacin wahajaru wajahadu walladina amanu min ba'du wahajaru wajahadu ma'akum wadanda suka yi imani wahajaru wajahadu ma'akum suka yi hijira daga makka zuwa madina kuma suka yi jihadi tare da ku fa'ula'ika minkum waɗannan suna tare da ku daga gare ku suke wa ulul arhami ma'abuta zumunta ba'abuhum aula bi ba'din fi kitabillah waɗanda suke ma'abuta zumunta sashen su su suka fi cancanta da su gadi sashe fi kitabillah a cikin littafin Allah inna Allah bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne ga dukkan komai wa ulul arham walladheena amanu min ba'di wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wadanda suka yi imani suka yi jihadi suka yi hijira tare da ku fa ulaika minkum waɗannan suna tare da ku Allah ya ce wa ulul arhamim ma'abuta zumunta ba'duhum sashensu aula bi ba'din fi kitabillah su suka cancanci sashi a cikin littafin Allah annabi Allah madaukakin sarki ya raba gado ya kawo rabon kowa da kowa wanda raban nan yana zama ne dangane da kusancin mutum da mamaci da kuma ƙarfin zumunta da ke da kwai tsakanin wanda zai yi gadon da mamaci kenan dai waɗanda suke ‘yan uwa su ne suka cancanci su gadi ‘yan uwansu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alhaƙul fara'idha li ahliha gado ku ba da shi ga masu gada abinda ya yi saura kuma ku ba waɗanda suke asaba ne fali'aula rajulin zaka kinan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah ma'abuta zumunta su suka cancanci su rinka gadan junansu kamar yadda yake a cikin littafin Allah inna Allah bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne ga dukkan komai anan ita sura ta al-anfal ta kare sai sura wadda za mu shiga ita ce suratul bara'a to yana yiwuwa za mu ciki abin da ya saura da fatwa insha Allah saboda jikin ne sai a hankali ina sarki sarki tafaddal sai ta karba kadan haka